أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin za mu tashi akan farkon babi babi na 262 so babu nahai an tabagudi wa taqatu'i wa tadaburi babi wanda zai magana akan hani da musulunci yayi wato kada a ringa fushi da juna sannan kada a ringa yanke wa juna sannan kada a ringa juya wa juna baya tababu kamar yadda maluma suka yi bayani shine wato gaba wanda take tasowa daga zuciya ji a zuciyar kana kwana da mutum kana tashi haka san to musulmi karyawa musulmi haka sanan wani daman ta kaɗo shi ne kawai ka daina kula mutum in ka haɗu da shi ba sallama na? eh ba za ka mar sallama ba in yi ma sallama ba za ka ansa ba shi ne ta kaɗo ka yanke shi kawai baya cikin wato lamarinka wannan kuma tadabur shi ne in ka ga ya taho ta nan ka taho ta can kawai sai ka canja hanya ba ka san ku haɗu to wannan ɗabi'a ɗabi'u musulunci ya hana duk da cewa a musulunci aka samu wato mukhasama wato fada ko sabawa juna wani al'ada ce ta dan adam wata rana bahaushe yake cewa wai da harshe na da haƙuri ma wata ran ana sabawa kawai zaka ji haƙuri ya gantsarawa na harshe cizo to kaga amma ana sasantawa eh ba za a jima ba za su sasanta a ci gaba da da rayuwa قال الله تعالى ألا مدوكتين سركي يتي إنما المؤمنون إخوة sanire kawai muminai su yan uwan juna ne to duk wanda ya zama dan uwa kuwa sai an yi da haƙuri da juna wato ana yin ayuwa mutum ba daidai ba ya jure ya cije ya yi haƙuri wajen yin haƙuri akwai mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kyakkyawan ɗabi'a za ka man laifi ko gaya ma ba zai ba kuma sai ya yafe ma to wannan ita ce ɗabi'a mafi girma wato yana daga cikin manya-manyan husnul khulq mutum kai masa laifi kuma laifi ne ya san laifi ne siya ba zai ma faɗa ba na kuma ba zai riƙe ka ba ya yafe ma to wannan ɗabi'a ce babba wato matsayi ne na muminanci ba kowa yake samu ba akwai wanda kuma za ka yi ma da zai ma faɗa amma dai zai ya ma na ne mana zai ma faɗa kan ka saki na ba ji daɗi abin da kai ba da sauransu amma kuma zai yafe to wannan shi ne kanin wannan to akwai wanda kuma shi zai faɗa kuma ba zai yafe ba eh ta ji abin da musulunci kuma ya ce kaɗa yi eh zigaye ya faɗan ba zai ba wani kuma bayan ma bai yafe ba sai ya yanki ba ni ba kai to shi ne musulunci wani kuma ya samu kwafa ya yi kwana yana tashi da mutum yana tunanin yana al'alla wata musiba ta afka masa yana al'alla wani bala'i ya same shi wannan musulmi baya wa dan uwan shi musulmi haka to bare kuma ya zama kawai da ya taho nan kai sai kamar wajen na nuna nufin kawai ba ka ma san ku haɗa hanya wannan ba ɗabi'a ce ta musulunci ba idan ma mutum yana da wannan halin to ya canza ya canza ba ba tarbiyya ce ta musulunci ba kuma ba gwaninta ba ce ba wani zama wato wani matsayi ba ne wato kusan biye mashiɗan ne Allah ya kiyaye wa ƙala ta'ala a zillatin alal muminina a izzatin alal kafiri Allah madaukakin sarki yana faɗin siffa ta muminai waɗanda zai sanya a aljanna Allah madaukakin sarki ya ce siffar su shine suna masu ƙanƙantar da kai ga muminai masu ƙanƙantar da kai bahaushe in ya ce ƙanƙantar da kai ya yi bambanci da ƙasƙantar da kai na eh musulunci ne ce mu ƙasƙantar da kanmu wulaƙanta kai ba a'a musulunci bai ce ni ba amma ya ce mu ƙanƙantar da kai shine mutum gashi wani abu ne ya ji shi ba komai bane gashi Allah madaukakin sarki ya marbaiwa iri iri iri iri misali in ya ga dama ƴan uwan shi zai ga suna ko kusa da su ba mai zuwa matsayin da suke da su amma shi sai ya yayi mai da kai kaman ba shi bane to wannan matsayi ne babba ba kowa Allah yake ba wannan daman ba akwai mutane da a wannan ƙasa za ka ga sai ka yi lissafi ɗaiɗaiku waɗanda Allah yake kai su wannan matsayin amma su dawo su shiga cikin mutane su kankantar da kansu na'am za ka ga in ka gansu sai ka ba ma can ma manya haɗa cikin ayyuka kamar lauyoyi wani yanzu sai an nuna muku fashi lauya ne kamar likitoci wani sai ya nuna kawai yi likita ne na ba ya shiga jama'a ba eh daga cikin tunanin a aka yi wanda ka yi jida wanda ka yi ai ai insha Allah mu addu'a ta ci ku ai insha Allah banda ku insha Allah na wani ayan ba ma mu muka nuna muka ce kai likita bane ba a sani misali wannan martaba ce daraja ce na Allah ya daga kaka to kuma duk wanda ya haka sai kaga Allah ya daga shi dama alƙawarin Allah suna nan ko dan majalisa ko dan waye wani wani ma bai kai ko ina ba duk kaga ya hargitsa jama'a na duk kaga misali duk kaga ya fitini jama'a cewa shi fadin nan ba dama ne na eh kawai ya zama wani iri dan daban amma a cikin manyan sai kaga akwai waɗanda Allah madaukakin sarki yake musu baiwa ina buga misali da mutum ɗaya a garin nan nan garin ya nan har yanzu ya yi majalisa ya yi sanata a majalisar ma sanata ne ya yi minista ya yi ambasada ba ƙasa ɗaya ba ba ƙasa biyu ba amma alahi tun shekaru kusan talatin da na san shi sallah ba ta wuce shi har yanzu yana nan kuma ko jiya na gaishi an yi jana'iza ya ɗauki gawa a kansa a kafaɗarsa wallahi jiya nan to ai kaga wannan sai sai zaɓi na Allah na sai zaɓi na Allah yana nan kuma a nan garin eh to kaga a cikin wannan sahun kan wanda ya yi wannan matsayin na to eh yau ma ai ai da nayi za na shirya man kusan gaban kullun ne gaba da rana da yamma safa da rana da yamma eh kawai tafiya ake ta yi bata zo kaina ba ne dai tukuna kai ma bata zo kanka ba na amma alai tafiya ake ta yi eh ba za ka gane ana tafiya ba ma sai ka je ako in ka je yanzu ka yi maki ka duba inda kabari ya tsaya to ka bari na shi ka koma za ka sha mamman Allah yanzu ba ake ta yi mutuwa ake ta yi eh Allah ba mu sa Allah ya sa mu cika da imani eh Allah ya sa mu daɗe ha eh babba ne jiya babba ne ai kusan da nayi haka ake ta yi ake ta yi ake ta yi musamman wancan satin da wuce ina jin a kullum sai an wa mata uku sallah uku uku uku kuma daga wurare daban-daban aka dawo biyu biyu kwanaki aka dawo da daya Allah ya ji kansu akwai dan uwanmu ma da nan muka yi ta kokari ya tafi makaranta ya je Sudan ladanin mu na malamin makarantar na malam Suleiman ha bai dawo wallahi muna ta kokari ya dawo yau ma iyalinsa a can Sudan ne tare wallahi yau din nan Allah ya danta Allah ya sa ta hudu وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ألا مدوك في سركيتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذن الله Allah madaukakin sarki yana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya isa dan adam mu rinka girman manzon Allah Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani duk inda yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallama baya kiran sunan shi duk inda Allah yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah baya kiran sunan shi sai dai ya ce ya ayyuhan nabiyyu ko ce ya ayyuhan rasulu ko ce ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muzammil na haka Allah yake ta kira shi amma inda ka ji Allah ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi direct to ba da shi Allah yake magana ba Allah yana magana duniya ne yana gaya musu fa annabi fa manzon Allah ku sani dama a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki to biyar ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata guda hudu Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam guda ɗaya Ahmad Allah ya kira sunan shi haka to Allah madaukakin sarki ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne sai Allah ya ce wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da shi sahabbansa ashidda'u 'alal kuffar masu tsanani ne akan kafirai masu tsanani akan kafirai ba su ba kafirci amma ruhama ubainahu masu tausayi ne a tsakaninsu dan suka shiga cikin mu'mini sai su zama ruwan sanyi to kaga idan musulmi ya yi kuskure Allah ya kiyaye ya canza ya zama a shidda'u alal muminina na in ya shiga cikin muminai duk hankalin ya tashi amma ya je cikin kafirai cikin shi ya shiru hankalin ya kwanta shi ma ya kwanta ta biyar mu wanda ba shi ake ba kuma in kaje shi kafirin ka dada musu da hankali na abin da ya shafi imani musulmi daban musulmi baya yarda da kafirci baya san kafirci baya san kafirai Allah baya san kafirai ya faɗa inna Allah la yuhibbul kafiri Allah baya san kafirai da haka kai ma dole ka zama baka san kafirai san kafirci da kafirci da kafirai mummunan aiki ne idan mutum ya saki har ya kai zuciyarsa to har zai taɓa imaninsa Allah ya kiyaye amma rashin san su kuma bai ce musulunci bai ce mu zalunce su ba rashin san su musulunci bai hana mu'amala da su ba hasali ma musulunci sa mana ya mu yi da'awa na mu kira su kaga wanda zaka kira kuma akwai bukatar ka na ka yi yau sassauta yawa amma wannan bai nufin wai kaso kafirci yawa bai nufin mutum ya sassauta ya zama yana kan kafirci Allah ya tsare وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهاجر اخاه فوق ثلاث متفق عليه an samu hadisi daga Anas dan Malik yadda Allah ƙara tabbata gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqa la tabagadu kada ku yi fushi da juna kada ku ringa fushi da juna wala tahasadu kada ku ringa yi wa juna hasada wala tadabaru kada ku ringa jiya wa juna baya wala taqadu kada ku yanke wa juna ya zama ba ku ba ‘yan uwa ku zama bayan Allah ‘yan uwan juna wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah ‘yan uwan juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta ga musulmi ya kaurace wa dan uwan shi musulmi sama da kwana uku amma fa wannan akan abin da ya shafi harkar duniya abin da ya shafi harkar duniya in abin da ya shafi harkar lahira ne in ma shekara uku ne na za a iya kauracewa saboda ai kun ga akwai waɗanda alkulani ya magana su uku ba ala salafatin da zina kulli huko maza ala sallallahu bayan magana da su ya kaurace musu ya hana ai magana da su kwana nan kwana hamsin na kwana hamsin wata ɗaya da kwana ashirin kafin Allah ya saukar da karɓar tubansu da? eh Allah ya saukar da karɓar tubansu wanda hadisa annabi sallallahu suka gaya mana yadda aka yi da yadda suka yi murna da wanda suka dawo suka ji daɗi saboda mai sun faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya eh daman munafikai kawai su ƙarya suka dinga wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga abin da ya hana mu zuwa ai kaza da kaza iyali ba lafiya wannan ya ce kaza shi ke na manzala ce ba komai suna ta murna wato sun shuka manzo eh sosai haka munafukai suke su zama suna muna su waɗannan ko Allah ya taimake su suka kiwa annabi ƙarya sai ya rasulullah ba abin da ya hana mu zuwa shine sai manzala ya ce to ku je sai Allah ya hukunci akan ku waɗanda suka yi munafurci suka je suna wai da ma sun faɗi irin namu kawai na wato suna ga magana ba san gane da suka yi haka ba ƙarshe Allah ya aiko cewa to ni ya yake musu uku sun saboda gaya faɗan gaskiya da suka yi don su ba munafurci waɗannan munafukan kuma duk suka halaka Allah kiyaye amin wannan hadisi imam bukhari da imam muslim ne suka ruwaito shi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis fayughfar likulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahana fayuqalu in unzuru hadain hatta yasliha anziru anziru hadain hatta yasliha أنذروا هذين حتى يصلها رواه مسلم وفي رواية تؤرد الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه أسامو حديث لك أبي هريرة يدالك قال ثبت عقريشي يشي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أنا أبوء قوفوف الجنة رانا الهميس رانا لتنين رانا الهميس rana irin ta yau ko da rana irin ta jibi gata sai a yi wa duk wani bawa mumini wanda bayi shirka da Allah gafara Allah ya musu gafara maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mutumin da yake da gaba tsakanin shi da wani sai Allah ya ce wa mala'iku waɗannan ba ba za a musu gafara ba ba na amma a saurara su har sai sun shirya a ajiye aikin su a gefe sai sun shirya an sun shirya za a musu gafara ko da bayan shekara ne aikin na nan an ajiye idan suka suka shirya sai a sai a musu gafara to kaga wa zai so a ce shi rana alhamis nan zo gafara kullum ba shi na kayan shi yana nan ajiye na ko an zo rana alhamis ba shi na ana ta tara kayan shi sai ran da ya shirya idan kuma ya wuce bai shirya ba ba to ka kenan hadisin koyar da mu yake ta mu ga haƙuri mu ga sasanta akan samu wasu kamar shaidanu a cikin mutane gashi sabani ya hada ku kana bin su a shirya kuma suna burkewa na har ma kana sallama fata amsawa har ma sai kamar za su dinga wulakanta mutum wannan in kai wannan in kai daya kai biyu kai uku sai ka kyale shi ka sauke nauyin ka Allah ya sani da musulunci bai ce kuma kai abin da za a zai zama wulakanci da tozarci ba misali na gare ka in ka yi ka yi ka sauko an yi sai ki yadda shi ke ta kyale shi eh to ya zaka yi da shi wasu za ka kaman wakilai ne na shaidan suna ta yi shaidan hidima suna ta yi shaidan aiki Allah ya kiyaye a wata ruwaya sai ana bujiro da ayyuka a duk alhamis da litinin wato kaga masu azumi ran litinin da alhamis sun more in ba ka azumi kai ma sai ka nemi wani abu ka dinga yi ba dole sai ka yi azumi ba sai ka riga sadaka na ka riga yin wani aiki ba shi aka yi dole sai kowa ya azumi litinin da na da alhamis ba a babu azumi na farilla sai ramadan na da kuma wanda ya hauka mutum amma wanda yake yi lalle ya samu ta goma shi to idan mutum baya yi kuma fa ka barka a baya ayan gane kar ka bari a barka a baya in baka yi azumi ba kar ka ce shikenan an sha da kai ba sha da kai ba akwai ayyuka da yawa wanda kai ma za ka yi da kila maka wuce mai azumi eh suna nan na suna nan ainihin ayyuka da yawa shi yasa ai musulunci ya buɗe ayyukan da yawa don kar a bar ka a baya don kuma musulunci ya san ba kowa ne zai yi wannan zai zama yana azumi ba kowa ne zai zama haka ne Allah ya sa ayyuka suka zama da yawa dan in baka iya wancan baka yi wancan in baka iya wancan baka yi wancan in baka iya wancan baka yi wancan amma kar a barka a baya sai babu tahrimul hasad wannan babi zai magana akan haramcin hasada wa huwa tamanni zawali ni'mati an sahibiha sawa'un kana ni'matan ni'mata dinin aw dunya qala Allah ta'ala am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli wa fihi hadithu Anas as-sabiq fil babi qablahu وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحدب أو قال عشبة رواه أبو داود ما da yake babu da zai magana kan haramcin hasada shine mutum ya ringa fata yana fatan gushewan wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi wa wani bawan Allah wannan ni'ima za ta iya zamowa abin da ya shafi na addini ne ko kuma ya zama na duniya ne wato na duniya dama haramun ne amma na addini na addini akwai wanda ma ake son ka yi masa hasada amma hasadar da ake so ka yi ita ce ake kira jubda wato ba kayan da yake da shi ko ni'imar da yake da shi ta gushe ba a kai ma Allah ya baka irin shi shine mutumin da Allah ya ba shi ilimi yana aiki da ilimin yana bin Allah to wannan daidai ne kai kai kai ma Allah ya baka irin shi ai ba cewa kake Allah ya kwace nashi ba ko yawa kaga wannan ita ce gibda irin wannan ma akan abin da ya shafi duniya an hana musulmi kawai ba ruwanka amma abin da ya shafi duniya in ya zan aikin alheri ka gani to babu laifi ka ga mutum ya sai fili ya kautana yana gina masallaci ai kaga za ka yi sha'awa na ina ma a ce kai ne kake wannan aiki ka ga mutum yana taimako na yana aika na alheri da dukiya shi ma zai baka sha'awa kaga duk wani abin aikin ne na lahiya wani lokaci da zuciya mutum sai samu lada da niyya samu lada mai yawa kamar yadda ake iban zunubi da niyya akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mai ban tsoro wanda ya raba mutane gida hudu yace duniya gaba ɗaya mutane kashi hudu ne babu wani na biyar ce na farko mutumin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi imani da ilimi sannan Allah ya bashi dukiya ga ilimi ga dukiya kuma yana bin Allah da iliminsa yana bin Allah da dukiyarsa to wannan matsayi ne babba kaga ya zama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana sai kuma da ya gama sai ya kina azaban nan eh to wannan matsayi ne babba mutum ya samu wannan shine number 1 sai kuma na biyu mutumin da Allah ya bashi ilimi yana da imani yana da ilimi yana kuma bin Allah da ilimin sa amma bai da dukiya amma kullum yakan duba wannan mai dukiya mai ilimi mai aiki da ilimi yana sha'awar abin da yake yi ya gan shi yana gina masallaci ya gan shi yana gina makaranta ya gan shi yana shi ma ya ringa cewa kai Allah ina ma ni ma ina da shi na gina sai manzo Allah ya ce da wannan mutum na farko da wannan na biyu duk ɗaya suke wajen Allah za ba shi lada wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran kiyama sai a kira mutum a bashi littafi sai ga ayyuka na alheri masu yawa har da kai shi zai ce Allah wannan ba littafi na bane saboda ni ban yi masallaci ba ni ban yi sai a ce rike na ka ne sai ba ka wuce wata rana ka ga ana gina masallaci kai niyya da mu baka da ka gina ba kada ka je kai ta niyya Allah ya san ba za ka yi ba kana nan ba zuwa yanzu ka je kana kallon masallaci kana niyya alalin an baka bayi za ka yi ba inda na yawa da ka kaga ana ba mutane lada to mutum na uku shine mutumin da shi bai ba ilimi kawai duniya Allah ya bashi ita kawai ya sa a gaba yana ta cin duniyarsa da tsinke yawa baya sallah baya duk abin da ya san alheri yana ta fasikancinsa shi daman kaga ba sai an gaya ma ina ya dosa ba na to shine na uku to mutum na hudu shine mutumin da ba lada ba la'ada ba ba shi ilimi ba ba ba shi dukiya ba amma shi duk mutanen nan ba wanda yake kallo sai wannan mutum na uku ba mai burge shi sai wannan na uku kasa akwai su ba eh akwai su da haka shi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan mutum na uku da wannan mutum na hudu su kuma daidai suke a wajen Allah kaga shi bai tunanin ba nan ta kishi shi bai da kuɗi bai da mota amma a ga wani yana da kuɗi yana da mota yana ɗaukan karuwa in ya gan shi sai ya ji daɗi ya ji ka da shi ne biyu zai ɗibo ina nan ka gane eh shi kawai yana ne shi bai da kuɗi bai da shagiya amma ya ga wanda kwalba ɗaya ya ce kash da shi ne ba ɗaya zai sha ba ana eh amerika eh Allah kiyaye kaga shi kuma gashi bai da shi amma duk wani fasiki shi yake burge shi duk wani mai saban Allah abin yana murdaɗi nan yake to wannan niyya tashi kuma ya zama yana tare da shi kamar da niyyar waccan na uku na na biyu yake tare da ɗaya shi yasa ake son musulmi ya yi kusa da mutanen kirki ya yi kusa da masu alheri ya yi kusa da waɗanda suke bin Allah ko ba komai sai tashi a cikinsu dama haka yake sai mutum ya tashi a cikinsu kawai ka ga an tada kai a cikin malamai a hali kai ba malami ba za ka ji daɗi ko rage yama eh magada annabawa eh wani kuma kawai sai ga an tada shi a cikin yan kwallo Allah eh ba zai gan shi a cikin su gashi nan ya ce shi bai buga ba ya kake kallo na ni ba da kai ne ba to haka mutum ya tare shi a cikin barayi haka ne haka ne a tare shi a cikin duk inda yake wanda yake kauna yake so saboda wani mutum maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da sahabbai mutumin ƙauye ne ya zo tambaya to kaga saboda shi daga ƙauye ya zo tun daga nesa ya ji ana tambaya ce yana tambaya wace za a yi tashi kiyama manzala yana jin shi sai kyale shi har ya zo ya tsaya sai manzala ya ci gaba da tambaya sai manzala ya ce wace tambaya dangane da tashi alkiyama ce ni ne sai manzala ya ce me ka tanada mata wani shiri kai na tashin kiyama kake nema wace za a yi na sai zai ce a gaskiya ya rasulallah ni ban tare duk komai ba ni ba wata sallah ne da ni ba ba wani sai ce amma fa akwai abu guda daya ce wallahi ya rasulallah ina son ka ce wanda ya magana soyayya ce ya ce ina son ka sai manzo Allah ya ce masa to ai almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama ya ce to ai baka da matsala mutum yana tare da wanda yake tsoron tashin alƙiyama duk wanda kake sai shi to za ka tashi da shi ran tashin ƙiyama kaga ribar ribar soyayya na jin juma'an nan ne muka yi hudu ba ko akan yau akan abokai ne akan ribar abokai yawa ribar abokai waɗanda suke in mutum ya abokantaka da mutanen kirki zai ci riba in yi abokantaka da mutanen banza kuma zai yi hasara har muka ka misalin abdulmutsalli babban manzan Allah sallah sallama wanda miyagun abokai ne yake da shi su abu jahal su ibn mugira wanda su suka yi masa sanadiyar ya zama dan wuta su ne saboda gashi zai rasu sai rashin sa'a sun zo sun kewaye shi saboda su ne abokai shi ba sa son a bar shi shi kaɗai wannan anan wannan anan manzo Allah ya taho ga su a sallah sallama ga su manzo Allah ya ga alamun cewa ba su suwa zai yi sai ya ce baffa na ka ce la ilaha illallah ka yanzu nan ka ce la ilaha illallah ni zan tsaya gaban Allah na ce kai musulmi ne ka shiga aljanna ce zan tsaya ma daga yanzu shi ke abin da ya faru an wuce yanzu ka ce la ilaha illallah sai wannan ya dube shi ce yanzu za ka bar addinin abdulmutallib abu dalib a'a abu dalib nake magana ba abdul mutallib ba abu dalib nake magana shine ake wannan da shi na shi kuma abin da yake masa atazzabu an millati abdul mutallib yace zaka bar addinin abdul mutallib kakansa kenan manzo Allah yake ce masa baffa wato karbu da su ka ce la ilaha illallah manzo Allah na nana ta su ma suna nana ta masa da ji wannan barna wanzu Allah na faɗa suna ƙara faɗa ba yanzu za ka je masa kaga da ba sa nan ba da Allah ya ba sa nan ba ƙarshe da kan shi ƙarshe abin da faɗa ce bari zan mutu ka addinin abdulmutsal ne haka suka masa salula suka masa wasare miyagun abokai ne to haka kuma har yanzu har yanzu har gobe in mutum yana tare da miyagun abokai haka za su ma to ba ma hasarar duniya ba ita za hasarar duniya ma tana da sauki yayi babu hasara kamar ta lahira Allah ya kiyaye eh nan duniya dai a nan duniya an ka samu baka samu ba kai ba duk abu wani abu ne magana ita ce lahira da nan ne wa inal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamu da nan ne gidan magana nan ne rayuwa wanda za a yi ta har abada nan rayuwar ma an barka da lafiya kana ta lafiya aka baka shekara 150 ka tashi aiki na to 150 dai a barka lafiya ba malaria ba typhoid ba komai na ba ciwon kai ba komai tsufa ma ya ishe ka na tsufa kasan tsufa ma shi ma ba laifi na ya yi wata jarabawa ce shi ma ta Allah tsufa ba shi yasa ai maluma suke cewa tsufa da mutuwa wai sun haɗu suna hira wai sai tsufa ya ce mutuwa kai mutuwa kina ta wahalar da kai kina zuwa ɗaukar da kyalin da su ni kai na ishe su mutane ba shi ni zan yi maganin su shi yasa yanzu duk inda ka ga da wuya ka je wani masallaci ka ga ɗan shekara ɗari da goma yana sallah da ina nuhu ya je sallah na ce da wuya ne wacce babu ba na ce da wuya na kaje a ce ma kaje yanzu duk inda kaje masallaci ka gadon shekara ɗari da goma ka zo ka nuna shi za a baka miliyan goma ba sa ka ci ba ba za ka ci ba na na har ƙauyen ma ba sa ka ci ba za ka dawo ba za ka samu ba saboda ko da ya kai wannan sai dai zama sai dai sallah a gida eh wata ila a zaune na to ai eh irin wannan da ya ce ma ana kai shi masallaci dan ya kai masallaci ko sa a musulunci akwai tsufar da ake cewa taba ni kaga sarki akwai wannan idan mutum ya kai ko a musulunci sai a daga masa kafa har mala'iku rufe littafin shi suke eh masu rubutu ba sai a kyale shi kawai eh sun zara zama kawai na eh shi ne tabanika ga sarki eh an daga masa kafa saboda ya kai munzulin girma na tsufa eh to waɗanda suka kai wannan lokacin Allah ya taimake su an yi ƙuruciya mai kyau to nan suke ganin ribarta rayuwa wadda take ta yi kyau musamman rayuwa da alƙur'ani eh in mutum ya tsufa duk tsufansa inda yana da ƙur'ani rayuwar da daɗi na wallahi da daɗi saboda za ka ga memory yana nan don albarkacin alƙur'ani amma ka ga mutum ya tsufa ba ƙur'ani na wani ya tsufa kawai daga wakar shata ya haddace yana yaro na? ko na? eh so su ne za su ringa tasowa su ne za su ringa tasowa Allah ya kiyaye ba ku ga wani tsoho ba ya tsufa ba tukub ya je kawai ya ji an sa goge ana kiki kawai sai ya tsaya haka kawai sai ya fashe da kuka wai har yana cewa ka ji tausirin mu wai shi wannan gogen shi ne tafsirinsu shi ba ya ga mutane jin tafsiri suna kuka ba wai an ji tafsirinsu ke nan ya tuna man da baya ya tuna baya Allah ya kiyaye idan mutum ya tsufa Allah ya madaukakin sarki ya sa yana da Qur'ani ba abin da yake mar daɗi a duniya kamar Qur'ani dan shine zai sa ya ɗauke masa kewar tsufan eh za ka ga tsoho yana ya more rayuwar dan ba abin da yake batar da shi ya hutar da shi da kowace damuwa sai alqur'ani domin mutum zai kai wani lokacin da kai dai ba za a gaishe ka daura aure ba ba za ka je wajen wani suna ba ba in an ganka ma a wani ofisi sai a ringa cewa wannan tsohon me ya kawo shi nan wallahi ba sai a ringa tunani me ya kawo shi nan me zai zo yi waje ne fa da mutane suke zuwa a to wajen zuwa mutane mana ko kasuwa wallahi ka ga wani munzali an ganka shi a gaba ne ka wannan tsohon kasuwa ku kuma ka ga kasuwa wajen zuwa mutane ne haka na rayuwa take bari a ganka a FCDA a ce me wannan zo me zo yi na ko ba a ma magana ba za ka ga mutane suna ta damuwa za ka wani ma ka ji ya ce an yi tsohon libari an yi tsohon haka eh bai san me ka zo dan yana ga kawai bai harka ba ta ba ta ka bace to bare yan siyasa ba ba ruwan su da kai dan san ko jefa kuri'a ba za ka yi bare ya saka eh kaga hata masu mulki akwai iyaka eh da kashin sai a ce banda in shekara kaza wanda dai yana gwada ma kawai ka tsaya ka bi Allah wallahi ka bi Allah kawai shi ke nan in ka bi Allah shi ke nan wace ka yi sa'a Allah ya saba bi shi Allah madaukakin sarki ya ce am ya hasuduna nasa alama atahumullahu min fadlihi Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yace ko tunawa mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalarsa duk wanda kaga Allah ya samu abu Allah ne ya bashi zaka karka damu kawai ka roki Allah ya baka wasallallahu min fadlihi kai ba ka roke shi shine mai badawa amma ba ruwanka da wani saboda ciwo ne ciwo ne idan mutum yana da shi wani malami yake cewa wai isbir isbir ala madadil hasudi fa inna sabraka qatilu shi annaru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kulu wai kai hakuri akan hasada ne hasada hakurin ka zai kashe shi eh kai hakuri idan mutum na ma hasada kai hakuri hasunin naka shi zai kashe shi yace saboda wuta tana cinye kanta in bata samu abin da za ta ci ba eh in ta rasa bai za ta shiga da cikanta to saboda ciwo ne shi bai da magani eh duk wata gaba akan samu maganinta amma sai dai gaba hasada ita in ba mutum ya tuba ya daina ba baya ba ta da magani ba abin da za ka yi ka burge shi ba kawai abu ne rigima sai ba ma shi da kai ake ba da Allah yake yi saboda ai tuhuma Allah yake me yasa yayi ma me yasa Allah ya baka inda kai ba kai ka ba kanka haka mutum ya bar hasada da hanyar hasada wato rahama ce duk wanda Allah ya sa ya ya dace maluma suna ba da wata formula cewa idan mutum ya ji ko makoci ko dan uwa hasada na damunsa dangane da shi shaidan na ziga shi don me ya sai mota don me ya yi wane don me ya yi sai jirgin sama na don me ya yi kaza suka ce in mutum yana kan ya yi maganin shaidan to hanya ɗaya zai bi wadda take da saurin magani shine ya ringa tashi cikin dare yana fusata iblis ya tashi cikin dare sai ya ce Allah makocin nan nawa Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa arziki Allah ka tsare shi Allah ka ƙara masa wadata ka yi addu'a ka kwanta bacci kuma ka dinga yi da da gaske kana masa addu'a bizarin gai to wannan abin zai kau zai kau saboda duk wanda kake masa addu'a bai sani ba ai magana hasada kuma ba ta taso ba na ba magana wai kuma ka damu da mai Allah ya ba in ya samu ma sai ka ga addu'ar ka ce ta ci na yawa duk abin da ka ga ya ci gaba sai kalli Allah na karba addu'ar ka kaga yayi kyau eh ka ringa yi masa addu'a a bai sani ba kuma in kana masa addu'ar nan bai sani ba duk abin da ya samu kai ma Allah zai baka ka gani riba biyu wa na bi hurairah radiyallahu anhu an samu hadisi daga abi hurairah da Allah ya kara tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce na hane ku da yin hasada saboda ita hasada tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye kiraje itace kara na adarwa tana cinye kiraje ake cewa ko kirare ba kiraje ba to kirare na kamar yadda wuta take jin sa haka hasada take cinye aikin mai kun mai kyau don mutum ya ta aiki mai kyau yana hasada su ayi ladan na zubewa sai zai samu bai da ladan sallah bai da ladan azumi bai da ladan abin nan alhali yayi ka cinye ai kaga hasada ta ta tabbata Allah ya kiyaye Allah ya tsare alhamdulillah da na'am na'am amin mutum ne ya je wani waje sun haɗa sallah sai kuma ya je wani masallaci ana karatu su kuma ba su yi sallah isha ba sai zauna aka yi karatu da shi ko in an zo za a yi isha da ya kamata yi shi da sai a yi isha da shi sai ya niyyar nafila sai niyyar nafila a yi sallah isha da shi shine ya fi dacewa eh amin sallallahu alaihi عليكم السلام نعم
idan an yi primary election zaɓen shawarar rage za ka ga wasu waɗanda aka kaya sun ce za su yi an shi fasi wato wancan wani zaɓen sun kada shi to shi wani ya zama kada shi
to ita harkar siyasa musamman siyasar ta nan kasar kamar da kowa ya sani kusan ba a gina ta akan addini ba a gina ta akan tunanin mahalicinmu ba wannan shine magana ta gaske wato an gina ta ne akan kawai duniyanci da yadda za a yi duniya ɗaiɗaiku ne suke tunanin yadda za su kare da Allah dangane da abin da ya shafi siyasa ya ka in ka kalli ta daga farkonta har ƙarshe za ka gaba maganar wata ƙa'ida ko wata doka na ta musulunci da ake bi ko ake tsarewa saboda in tsarin musulunci ake bi abuwa da ake na haramci a cikin gaba ɗaya harkar siyasan ai suna da yawa hasali haramun ne a ba mutum kuɗi don ya zaɓe haramun ne ma mutum ya raba kuɗi don a zaɓe shi an ji wannan amma dai kun san siyasar yadda take ko in ba ka da kuɗi ma ba za ka shiga na ba wani mutum da bai da kokowo zai siyasa a ƙasar nan na ko kallon kama ba mai na kowace jam'iyya ba ma su ita ma jam'iyya ba za su tsaye da kai ba haka da kokobo me za a yi da kai da haka da wannan ne duk abin da ka zo ka dora shi a kan a wani sikeli za ka ga me zai hau ba zai hau ba da antifati da tsalle-tsallen fatin duk da ake aikin misali ka ɗauki manyan jam'iyyun nan guda biyu da apc da pdp dukansu mutanen da suke ciki ai duk mutane ɗaya ne na su ne yan apc su ne yan pdp wasu yanzu yan apc su suka kafa pdp ba ko ba su bane ba wani mutum sabo su ne kawai in wannan ya bata ma rai ka koma can in ya tsaki ka gobe ka dawo nan haka suke ta yi na ba wani sabon mutum a ciki duk labarin iri ɗaya ne da ɗaya da duk ma sauran yan jam'iyyar duk mutane ɗaya ne wanda ba sa ciki ne suke nan a gefe shi yasa kawai sai dai abin da hali ya yi ina fatan mala ya gane da haka harkar ta harkar su ce ba musu ba shari'a suke ne in ka ɗauko za ka ɗora kuskure a kai na shari'a musulunci suna nan jingim sai dai kawai cikin su ana kira mutum ya ji tsoron Allah ya sani zai haɗu da Allah duk abin da yake ba daidai ba a wannan a kwaɗan haka sai kokari ya bari wanda yake zai yi wahala eh zai yi wahala sai dai Allah ya kyauta na wa alaikum assalam to na azumi na nafila da kuma sadaka da kuma ciyarwa wanne ne ya fi girma kowannensu yana da girma kowannensu yana da girma kowannensu yana da daraja kowannensu yana da matsayi babban ma abin lura a cikinsu shine niyoyi na yinsu kowanne za ka samu akwai hadisi wanda ya nuna falalarsa da girmansa kuma ba a ma ayyuka alheri haka cewa ne ya fi girma duk wanda Allah ya baka iko ka yi na saboda wani inda Allah ya bashi iko ba shi ya ba wani ba wani damar da yake da shi ba wani bai same ta ba wani abin da zai iya wani ba zai iya ba shi yasa ake son kowa fattaqullaha masada'atu alqur'ani yace ku ji tsoron Allah gwargwada abin da za ku iya idan misali yanzu zaka iya azumi kayi azumi kayi sadaka ka ciyar to wannan yayi kyau sai a ce ma sai ka munna idan za ka iya azumi kai sadaka kadai sai a tayi idan za ka iya azumi kadai a'a sadaka kadai a'a ciyarwa kadai abin da ka samu kadai a barka a baya eh wannan shi ne ayyuka ayyuka na musulunci akan wannan tsari suke tafiya babban abin ne ma dai kai niyya mai kyau niyya ya zama tayi don Allah eh idan mutum ya yi don Allah kowanne farkon zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi bin Salam wato farkon hadisi yace abin da ya so maji a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya ayyuhan nas afshu salam wa atimu da'am wa sallu bil layli wan nas biyam tadkhulul jannata bi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwan shi Madina ji abdullahi dan salam ya ce abin da ya so ji a baki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ku yawaita sallama tsakanin sa'annan ku ku ku yunga ciyar da abinci babu wanda bai yi hikima ba bai yi wayo ba Allah ya baka arziki ya ce baka ciyar da wani ciyar da abinci yana cikin abubuwa da Allah ya kewa mutane rahama da shi sa'an nan maza Allah ya ce ku ringa sallah cikin dare mutane na barci mutane barci ku ku tashi ku ringa na filfili da haka duk ayyukan da ka kira ayyuka ne manya eh wanda ka iya an ka iya duka kai in ka iya biyu kai in ka iya ɗaya kai a ciki ma baka iya su ba akwai wasu na ka yi dai kawai mutum ya yi niyya mai ta kuma ya roƙi Allah dacewa Eh, Allah ya dace da mu Mm. Allah to ina abun oh to na'am
Wannan kuma a wani yana ɗaukar da goyi a nan yana iya daga ranar juma'a sai wani yaro shekara a kamanni sanda na yawo bai ba a haife shi lokacin ba na ji sai ya kai shi wuka yanzu yana aji an ce ya mutu ma amma ba san ko gaskiya ba. an ce ya mutu Mm.
sai na kwaikwafi na shi ne masu a yaka da lokaci saboda su turanin na tsara suna magana cewa iran sun yi rufin fasuwa da amma iran sun so da sun yi magana da da daddare da abin ya faru Yes, suka ce ai laifin su ne, da laifin proposal din su. So, tambaya ta shi ne, fasu a yana da lokaci ne, za a iya jirgin lokaci a fasu a yin aka yi ma fasu a cikin
na'am da yawa na san sun san labarin Salman Rushdie na wanda ya batunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rubuta littafi satanic verses a lokacin aka ce duk jininsa ya halatta kuma lalle ya halatta wannan yana nuna maka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaman lafiya shine ka a taba shi kuma Allah maɗaukacin sarki shi ne yake jibintar al'amarinsa da haka cewa tana da lokaci ai lokacin ai kaman wa'azi ne in kai wa'azi ka ce wa mutane su zama mutanen kirki da za ka dawo ka ce su zama ba mutanen kirki ba ba za su saurari ka ba na ai an gane da haka ba ta da lokaci ina jin abinda ka ji ana cewa an janye wannan da yake akwai siyasa na duniya a ciki shine don kar a yi wa a ce ko su suka sa shi da sauransu amma ai ba shi kaɗai ba duk inda aka zagi annabi ai ba wani ake sa shi ba kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi yasa zaman lafiyar duniya mu kar mu yi abin da za a zagi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su kansu masu zagi annabi kansu zagi annabi sallah sama domin haka yake wallahi in duk garin nan mun lalace aka zagi annan muka yi shiru wani ba zai shiru ba wani ba zai bari ba saboda me ya kan me ba mutuwa ba ce ina jin karshe abu mutuwa ce to idan ni da kai muna tsoron mutuwa akwai wanda ba sa tsoron ta na akwai wanda zai dauke kai shi inda ya san hanyar da ake tafiya na ya gangara ina gaya maka da haka ga kenan daman shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai zage shi sai marashin arziki ko arna in suka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya taimaki duniya ai yanzu ba nuna muku misali da bahaushe najeriya na rantse muku da allah da ba don bahaushe musulmi ba ne kun gane magana ai na ai babu tsayar da bahaushe bai iya ba na gaya ma musulunci ne don ne shi ai na musulunci shi ya gyara shi na na shi yasa da ake abu kamar ya zama kamar wani wawa ai wallahi ba wauta ba ne mutum yana tunanin lahirarsa ne na da wani abun ai ba za a yi ba wallahi ba za a yi ba za a yi ba amma musulunci ya sa da ka ko na aka duba ka san musulunci ya taimaki duniya ba kuma inda wannan ba kasar da bata ci riban wannan ba saboda musulmi ne yana tunanin ya kamata ya ta'addanci ba na ya kamata ya sata ba ya kamata ya yi shi ya sa da yawa suna nan musulunci ya sa akwai wanda ba sa jin tsoron Allah suna yi amma da yawa suna ji shi yasa ba su yi ba amma inda babu ai da ba haka ba da ai abu duniya ma bata zaunu ba eh da ba za su zaunu ba wurare da yawa ko abin da ke faruwa da mutane misali a kudu yanzu da kudu da da kasan yarba da kasan yamurai banda arewa musulmi ne haka za a kai wa haka haka za a kai ba ai musulunci ne sai ka to kai in kai haka kuma mai kai kuma kai cewa Allah ne kuma ka san cewa dan kabilar wannan sun taba naka a can yanzu in ka taba mutum a nan shine ai ka san ba shi bane duk wannan koyarwa addini ne ba musulunci ba ai musulunci ne ji yasa aka ci riba kuma ake cin riba na rayuwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce zagi a kowa wallahi kowa annabi ya taimake shi har arna yawa da haka Allah kada ya sa mu sake jin zagi ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai kawo batanci Allah ya kiyaye amma lalle kowa ya sani in ya ba to Allah zai kawo wasu su zama mataki Allah ya kiyaye sallu ala nabiyyi kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Malam please can we pray on all the creation of Allah for success yes with exception. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين